بنحوها ألفتها لك في الشعر تعلمك الإعراب وهي قريبة منظمة يسرتها أيما يسري ثلاثين بيتا فرعها وثمانية تعلمك يوما ما تعلم في الشهر
inda kowa zai daure yadda ya ja haka ne kamar mai tashi sau ɗari zama guda shi ke ka gama da shi duk baiti uku ko biyar in kan maimaita su sau ɗari zama guda to sun riga sun tabbata alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi samim bayan haka a yau litinin 26 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shekara 1400 da da nawa 33 ko 43 wanda ya daidai da a hudu ga watan goma shekara ta 2021 darasi na biyu a cikin ƙasidar a ya ɗalibar irabi dunaka jumlatan wadda yusuf ibn muhammad ibn yusuf ya rubuta a da yake satin da ya gabata mai bayani akan abin da ya shafi sunansa da kuma shekarar rasuwarsa na yi wani bincike wanda ya tabbatar da cewa akwai malaman da suka ce ya rasu ne shekara ta ɗari biyar da sha uku wanda kuma wannan ya fi ƙarfi saboda wanda suka ce shekara ta ɗari uku da sha biyar kamar yadda muka faɗa to iya halin dai yana cikin 'yan ƙarni na biyar sau da haka yana daga cikin daɗaɗɗun malamai wayanda suka gabata to yau za mu tashi albabul awwal babi na farko babu hurufil jarri wannan babi zai mana bayani akan harufan jarra to sai malai ya ce famin wa ila harufani min aharufil jarri ka ƙaulika min hindin kitabun ila bishiri وعن وعلى منها كقولك سر وإن حضرت على عمار فاسأله عن عمري ورب وواو لليمين وتاؤها وكاف بها التشبيه تأتي مدى الدهر فكن سائلا عما بقي من حروفه وإن اختصرت القول جزما على القصر آه to ya fara da huruful jarri abin da yasa aka kira su da huruful jarri saboda malamai sun yi magana biyu sun ce saboda su harufan tajurru ma'anil fi'ili ko ma'anil fi'ili ilal ismi ko ilal lisimi wato suna jayo ma'anoni na aiki zuwa ga suna ko ma'anar aiki zuwa ga suna idan ka ce misali a zahabu ilal madarasati to ita ila ɗin nan ta jayo ma'anar a zahabu zuwa ga wato almadarasa cewa ta nuna ga abin da za ka yi makarantar tafiya ba karatu ba ba zama ba ba wani abu da sauransu ba wasu kuma suka ce a saboda ta'amalul jar saboda tana sa ma suna ƙarshe ne ya zo da jarra to malaman basara haka suke cewa amma malaman kufa wani lokaci su ce huruful khabdi wani lokaci ma su ce huruful idafa su malaman kufa saboda haka suna yin suna guda biyu amma su albasiriyu huruful jarru suke cewa to wannan shi yasa aka ce huruful jarri saboda haka duk sanda ka ga wayannan haruffa in sun ka shiga ga suna to wannan suna in dai ba mabuni ba ne sannan ba mamnu'un ba ne mina sarraf to wajibi ne ƙarshe ne ya zo da jarra haza wajibun alwajibu sina'i to shi yasa ya fara da su saboda huruful jarri a cikin larabci suna da yawa ƙalla ma ka ga sai ɗara guda ta larabci baka ga harafin jarra ba to so tari sai ka ga ɗalibai in suna karanta larabci harafin jarra sai ka ga san hukunci ne ba ga harafin jarra amma kuma sai shi wa wasali nasaba ko kuma ya yi mai rufu'a to shi yasa ya fara gabatar da su saboda kasancewa su hurufu din nan ma'aikata ne sannan na biyu ba sa shiga ga fi'ili ba ruwan fi'ili da harafin jarra saboda haka shi yasa daga cikin alamomin suna a ga harafin jarra baya gare shi saboda haka ba ruwanmu da fi'ili a nan ba su da alaka da fi'ili ta fuskar la'irabi sai dai ta fuskar waccan ma'ana na su jayo ma'anarsa zuwa gare shi to sai malam ya ambaci harafi na farko sai ya ce famin harafi na farko akwai min harufin guda ashirin ne wasu ce ashirin da ɗaya amma shi malam ya taƙaito maka a ham daga cikinsu ba duka ya kawo mana ba kamar yadda zai faɗa ya yi littafin ne a taƙaice akwai min to ita wannan min a malamai sun ce ita ce ummul hurufi ita ce uwa dangane da harufan jarra shi yasa ya fara gabatar da ita a hatta alhariri a mulhassa sharhin da yawa mulha don yawa mulha sharhi to ya yi wannan bayani cewa ita ce umda ita min shi yasa ya kawo ta sannan malamai sun ce ita min tana da ma'anoni sama ga ashirin ta zo da ma'ana kaza ta zo da ma'ana kaza ta zo da ma'ana kaza ta zo da ma'ana kaza ba wai duk inda ka gamin ma'ana guda take tahowa da ita ba tana da ma'anoni sama ga ashirin daga cikin ma'anoninta ma'ana mafi muhimmanci shine aliftidawu bi ma'ana za ta bayyana inda hukunci ya faru misali min almasjidil harami eh subhanallazi asara bi abdihi laylan sai ce min almasjidil haram salki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar wani yanki da bawansa da daddare to ana son a bayyana ina ne tafiyan ya fara to sai aka ce min almasjidil haram to wannan min ita tabba da fa'ida cewa daga ka'aba ne aka fara isra'i to wannan shi ake nufi da aliftida kamar ka ce kharajtu min albaiti ila almasjidi hmm? na fito daga gida zuwa masallaci to wannan fitattaka ta faro ne daga ina daga gida to wannan shi ake kira aliptida sai daga cikin ma'anoninta akwai bayanul jins don ta bayyana jinsin suna kamar can fajitanibin rujisa minal ausan minal ausan ku nisanci kazanta datti minal ausan haka ce daga gumaka in ka ce haka ka faɗi a fajitanibin rujisa minal ausan ma'ana ku nisanci ƙazanta na gumaka ba wai ku nisanci ƙazanta daga gumaka ba sai ya zan mafhum kalamika kenan wasu ana iya rike su to ba shi ake nufi ba ma'ana ku nisanci fajitani rijisa min jinsil authar duk abin da yake jinsi ne na gunki to ku nisance shi to wani ana kiranta da min libayanil jins sannan takan zo da ma'anar taukili ita suke kira za'ida kamar ka ce ma ja'ani min ahadin eh to takadirul kalami ma ja'ani ahadun to wannan shine sannan takan zo da ma'ana at-tabaid ta nuna sashi kamar ka ce akhastu min ad-dirham na karbi wani sashi na kuɗi ai ba duka kuɗin ka karba ba wani sashi eh ko sharibtu min al-ma'i eh ai ba don ruwa ka shanye ba ko ka to wannan ana kiransa tabaid to siyaqul kalami shi zai nuni kan cewa wace ma'ana take da lala a kansa to wannan su ne mafi mahimmancin ma'anoni da min take tahowa amma tana da ma'ana sama ga ashirin insha Allahu ta'ala cikin karatukanmu wasu lokuta da za mu ambace su to sai mala ya ce wa ila hakanan akwai ila to ita ila ita ma tana daga cikin huruful jarri ita kuma malamai sun ce tana da ma'ana sama ga sha takwas min tahita ke to daga cikin ma'anoninta akwai alintihaul makani awiz zamani ita tana bayani inda hukunci ya ƙare ko na lokaci ko na bagire kamar can ilal masjidil aqsa wannan tafiyar a saraɗin da aka ce inda ta ƙare ilal masjidil aqsa zahabtu ilal masjidi na tafi zuwa masallaci hmm? to wannan alintihaul makani ake kiransa akwai alintihaul zamani summa atimmu siyama ilal layli ilal layli ai ila zamani wuqu'il layli to wannan ana kiransa da alintihaul zamani eh na lokaci ne ku cika azumi har zuwa dare to wannan shi ake kira da alintiha shi ne mafi ƙarfi daga cikin ma'anoninta sannan takan zo da ma'anan musahaba shi ne tarayya kamar tana taradufi da ma'a e, kamar wala ta'akulu amwalahum ila amwalikum ila amwalikum ai ma'a amwalikum to sai aka kawo ila ana nufin tare ma'anan ma'a eh to wannan shine ne sannan takan zo da ma'anar zarfiya da ma'anar fi dama malamai sun ce alhurufu tanubu ba abu ba'da harufa wani lokaci sashi suna wakiltar sashi amma ba kowane harafi yake wakiltar wani harafi ba akwai harufan da malamai suka ware cewa harafi kaza yana iya wakilta harafi kaza harafi kaza yana iya wakilta harafi kaza kamar faɗin Allah ta'ala la yajma'annakum ila yawmil qiyamah ila to ba ta intihaul makani ba ce a bai ma'ana fi yau milkiyama Allah zai tara ku a ranar kakkace zuwa ranar tashin kiyama ba haka ake nufi ba in kai wannan to za a san cewa kai ba ba ba masani larabci ba ne to sai mala ya ce harfani waɗannan guda biyu harufa ne guda biyu min aharufil jarri suna daga cikin harufan jarra kenan suna da yawa amma ya ambatan maka waɗannan su ne sun kafi yawa suna da yawa a larabci kwarai da gaske min ila min ila sai ce ka ƙaulika kamar zancenka min hindin kitabun ila bishirin ai kitabun min hindin wannan littafi ne ya fito daga hindu wata mata da ake kira hindu ila bishirin kuma zai sadu zuwa ga wani mutum da ake kira bishir saboda haka wasiƙa ce hindu ta aika mai ta aika mawa yawa to kaga min sai aka ce hindin ko sannan ila bishiri kaga da bishir da hin duka sun yi mi sun yi jarra eh to sai mu bar su hammada wuli irabi to sai malam ya ce wa'an hakanan cikin huruful jarri akwai an ita kuma an tana da ma'anoni ita ma da yawa an ce ma'anoninta ma'aniha ta zido ala arba'ata ashara tana da ma'anoni sama ga goma sha hudu ita an da kake gani saboda haka duk huruful jarr din nan suna da ma'anoni da yawa ba harafi kwaya ɗaya cikin su da adda ma'ana guda babu shi kowannensu yana da ma'anoni wani sama akalla ma goma sha to daga cikin ma'anoninta akwai almujawazatu wanda shine asali almujawazatu almujawazatu shine wani abu ya ƙetare wani abu hmm? kama a halbuki biya sai ta ƙetare ka sai ta samu wani to wannan mujawaza ko yawwa ko a jeho ma kyauta sai ta tsallake ka ta faɗa ga na kusa gare ka eh to mujawaza kenan a gane ko wasu da cewa albu'udu nisanta eh shine infisalu ma qablaha amma ba'daha ko taba'udu ma qablaha amma ba'daha abinda a gabaninta ya zamo nesa daga abinda a baya gare ta ina misali kamar ka ce ramaitu sahama anil qausi eh na halba kibiya daga kwari bi ma'ana wannan kwarin ya tsallake kibiya har ya faɗa wani wuri to shi an ke me ke bayani saboda haka shi take bayani to sun ce akwai na hakika akwai na majazi shi wanga da mun ka bada misali na hakika ne saboda tabbas kwarin nan ya tsallake kibauɗin to akwai na ma'ani shi kuma kamar misali laqad radiyallahu 'anil mu'minina kaga wannan majazi ne hakika Allah ya yadda da mu'minai har yadda ta ketare su wannan in za a fassara ta da ma'anan mujawaza ke amma wannan na ma'ani ne irin su radiyallahu anhu ko waradu anhu yawwa to wannan shi ne to shi yasa malamai suka ce an din nan tufidul mujawaza amma ta fuskar majazi ana nufin yadda Allah ta yi yawa ta yi yawa ta yi yawa game da su har kamar ta ketare su to shi yasa an ka ce radiyallahu anhu ba wai ana nufin su daban yadda Allah daban ba kaɗan wani shi dan shi a ya laɓe ga wannan kuma kaga ya samu makama ya zagi wanda yake son ya zaga sai ce to ai yardan ma wuce su ta yi to ba haka ake nufi ba wannan mubalaga ce mubalaga ce usulubi ne na larabci wasu kuma suka ce ma'ana radiyallahu bi ma'ana don ka'ida yan radiya ya zo to ya yi ta'addi da lamu radiya lahu ba radiya anhu ba haza huwa al-asl eh to amma sai Allah ya ce radiyallahu anhum madadin radiyallahu lahum eh an ce radiyallahu lahum haza huwa al-asl Allah ya yarda da su kamar yadda muke fassara da yadda muke fassara daban abin da an rubuce daban mu muna fassara Allah ya yarda da su amma abin da an ka rubuta yarda Allah ta tsallake su to wasu kuma suka ce a radiyallahu anhum bi ma'ana radiyallahu lahum wata jawaza anhum saboda haka fil kalami ta kadirun Allah ya yarda da su sannan kuma ya yi musu afuwa shine ma'anar radiyallahu anhu ko laqad radiyallahu anil mu'minina ai laqad radiyallahu an gani lil mu'minina wata jawaza anhum kuma ya yi musu afuwa to haka wasu malamai suka faɗa to kaga dole ka san wannan in ba haka ba ka haɗu da wani mai bin tafarkin shi'a sai ya rushe ka ko ba haka ba a Allah ya kare guda ka yi karatu ko ko malam eh babu wata kariya da Allah zai ba sai ka yi karatu to wannan shine to shine malam ya kawo anan to saboda haka wannan shine babba daga cikin ma'anoninta sannan wa'ala minha hakanan kuma akwai ala ita ma ala min hurufil jarri ita ma tana da ma'ani ta zido ala arba'ata ashara ma'anoninta sun haura sha hudu ita ala ɗin nan da kake nufi amma babba daga cikin ma'anonin nata al'ulu ko alisti'la'u eh shine ɗaukakar abin da gabaninta akan abin da abba ya gare ta duk sanda ka ga ala kamar ka ce jalastu alal kursi to abin da aka gabaninta sama yake akan abin da abba ya gare ta ka ce yanzu ka zauna saman mai kujera a gani jalastu sannan ka ce ala alkursi to shi ake kira uluwi eh yawwa to wannan hakiki ne akwai na majazi kamar ka ce wajaba alaika kaza to wannan majazi ne eh saboda bawa wajibin ba sama yake gare ka ba a saboda dai zamansa ya lizimce ka yara ta yi a wuyanka to shi yasa sai akan yi amfani da ala kutiba alaikumus siyam an wajabta sama gare ku wannan shine fassarar lafazi an fassara saman kanku ba an wajabta muku ba in ka ce an wajabta muku to ka cire ala cikin fassarar ka babu ala to saboda haka kutiba alaikumus siyam an wajabta saman kanku eh to shi ma wannan ma'anawi ne ko ka ce majazi eh saboda ma'azumin ba wai sama ga kawunan mu yake ba a'a an yi amfani da ala ne ta fuskar majazan saboda mi in baka yi ba yana nan rataye a wuyanka ranar tashin kiyama Allah zai ma hisabi ka kauli kasir kamar maganar kasir ka yi tafiya wa in hadarta ala ammari in ka halarci ammaru ma'ana ka samu halartuwa da ammaru fas'alhu ka tambaye shi an amri amuru ne wannan mai wawan ƙarshe an amri ka tambaye shi labarin amru waya labarin amru yake saboda ni ban samu ganin shi ba eh to kaga mahallu shahid ala sai aka ce mi ammarin sannan can fas alhu an amri ka gani kaga duk sun yi aiki ko to bari mu ƙara baiti guda sai ce wa rubba wa wawun haka nan rubba rubba ita ma min hurufil jarri duk da ita tana da ƙa'idodi da malamai ke azawa ba kowane suna take shiga gare shi ta mai jarra ba an gane saboda haka na farko sai ta zama musaddara sai ta zama abin nan farkon zance sannan ba ta shiga sai ga na kira mausufa sai na kira wadda an ka siffanta da wasafi to gare shi rubba ke shiga saboda haka ba ta shiga ga ma'arifa ta mai jarra to shi yasa can alhariri yake cewa wa rubba ta'ti abadan musaddara wala yaliha lismu illa nakira saboda haka rubba ko yaushe tana tahowa ne farkon zance fi awwalil kalami kuma babu abin da zai baiwa baya gare ta sai suna na kira sai na kira shi ke bewa bayanta haka kuma yana faɗa yake cewa fa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu nahu gulamin wa kitabin wa tabakka qawlihim gulamun li abak saboda haka ita rubba a da'iman tana shiga ne ga na kira duk sanda ka ga rubba to sunan nan na kira ne sunan nan na kira ne an gani yawwa shi ma ibn al-wardi ya faɗi wannan mi mi dan wardi ke faɗa akan rubba babu hurufil jarri mun karanta hmm ya ce wa rubba suddirat wa jarrat nakira ko wa ba'da bal wal wawi wal fa'i mudmira ba ku har da kenan ko ورب صدرت وجرت نكرة وبعد بل والواو والفاء مضمرة من karanta wannan eh yace ita rubba suddirat ana kawo ta ne farkon zanci sannan wajarrat nakira kuma tana wa nakira jarra sai dai cewa ba'da bal walwawi walfa muzmira wani lokaci kuma ana ɓoye ta in ta zo bayan wawun eh, sai a shafe ta a kawo wawun ba da wawun kenan ko bal ko kuma fa'un shi ma eh, alhariri ya faɗa a cikin mulhassa ya yi irin wannan magana shi ma yake cewa wa taratan tudmaru ba'da alwawi ka qaulihim wa rakibin bajawi Hmm? wani lokaci ana ɓoye ta bayan wawun ko fa'un ko bal gane misali a rubba gulamin karimin laƙituhu to kana iya cewa wa gulamin karimin laƙituhu sai a shafe rubba ɗin to in an samu rubba da wawun sai a shafe rubba rubba ta yi haƙuri kamar can faɗin imrul qais eh cikin shu'ara yake cewa menene walailin kamaujil bahri arkhasu dulahu alayya bi anwa'il humumil yabtali to madadin wa rubba lailin sai ya ce walailin to wannan abin da ya shafi eh rubba kenan saboda haka kaji sharuɗanta don ba kowane suna ne ɗaya za ka tallabar rubba ka ce ka aza mata ba akwai inda ba ta shiga an gane ko sai ce wa wawun lil yamini akwai wawun ta rantsuwa wawul kasami kenan irin su wal asri irin su wal laili irin su wal fajri irin su wal shamsi irin su was sama ila akhiri to su ma suna yin jarra waɗannan wawa din sai ce wa ta'uha da ta'ul kasami ita ma eh su tallahi la'akidan na asnamu eh ka gani ta'un tallahi to shine wa ta'uha da ta'ul qasami wa kafun da kuma kafun amma at-tashbihu biha ana yin tashbihi da ita mun yi tashbihi cikin karatun balaga ko yawa to kafu kafu tashbihi cikin arwatu tashbihi ay arkanu tashbihi a ambaci akwai adatu ko sannan cikin adatu din na akwai kafin akwai ka'anna da makamantansu to haka nan kamar ka ce zaidun ka amri anta kal asadi kal asadi laisa ka mislihi a gaba ce ka misluhu ba ka misli to dalilin yin wannan jarra saboda kaɗin nan eh sai ce ta'ati madaddahari har ko yaushe tana zo tana zuwa da ma'anar tashbihi madad da hari tsawon zamani duk sanda kaga kafu tashbihi to hakkoyo shi tana tahowa ne saboda tashbihi ba ta tahowa sabanin haka to sai malam ya ce malam ya ce fakun ka kasance sa'ilin mai tambaya amma baki akan abin da ya saura abinda ba ambata ba kenan ai harufan ba su daina ba ko kaga hadda fi bai ambata ba wadda ya kamata ya kawo ta amma kaga bai ambata ya ce to kaje ka tambayi malamai ni ba dole komi sai na kawo ma ba min hurufi daga cikin harufan jarra to me yasa ba ka kawo su duka ya ce fa in niktasartul qawla saboda na takaita zance dama na kaddara ma kaina cewa zan yi takaitaccen rubutu to in nace sai na kawo su rubutu zai yi tsayi sai ya ce jazman kuma bisa ga alkawali wanda yake yankakke alal kasar kan cewa zan takaita zan yi kalamun muktasarun zan yi kalamun kasirun to shi yasa ya takaita bai ma kawo su kawo su duka ba to sai mala ya ce famin ko sai irabi ko jami'a fara kira mala ya ce famin wannan fami an mahallinta ismu isa ina fiya fa'ul fasiha ce ba kusan fa'ul fasiha ba fa'ul fasiha ce wal fa'u fa'ul fasiha min kuma ha mubtada'un ya sheik mubtada'un marfu'un eh eh mubtada'un marfu'un ala iradati lafzihi amma Mm, saboda haka mabniyi ne shi mabniyi ne ala sukun wa ila wa ila fa wa wawul atafi ila ita kuma ha ma'tufun ala marfu'in shi ma ala iradati lafzihi to harfani sai ka ce khabarun mubtada eh marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna wal musanna yurfa'u bil alifi niyabatan an ad-dammi wan nunu iwadun an tanwini fil ismi al mufrad min sai ka ce harfu jarrin ko mabniyin ala sukuni a harufi ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al kasara li'annahu jam'u taksir wa huwa mudafun al jarri mudafun ilayhi ko mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi alkasaratu zahiratu ala akhirihi ko to sai mi ka kaulika to ka kaulika wa hmm ishtigali ka kaulika ka sai ka ce harfu jarri mabniyun alal fatihi قولك أها اسم مجرور بك وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه أها في محل جر أها سكتت والجار والمجرور في محل رفع خبر لل mubtada'il muqaddar ko li mubtada'in muqaddar taqdiruhu ka'inun saboda haka ka'inun dinnan da za a kaddara shine mahallin jarra to min harfu jarrin mabniyun ala sukuni hindin ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun sai ka ce wal jaru wal majruru متعلق بماذا بمحذوف تقديره كائن شيما كو كتي استقر وهو في محل رفع خبر مقدم شجار ده مجرور دين كتاب sai ka ce mubtada'un mu'akhkharun asalin zancen kitabun istaqarra min hindin ko kitabun ka'inun min hindin haza huwa asulul kalami to sai ka ce kitabun mubtada'un mu'akhkharun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni bishri ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وأن و واو الاستئناف بعد في با واو الاستئناف مبني على الفتح أه. عن مبتدا أه. مبتدا مبني على السكون في محل رفع و سكتي واو العطف مبني على الفتح على أه. معطوف مرفوع أي معطوف يو على المرفوع معطوف على المرفوع على إرادة لفظه وهو مبني لا يظهر فيه إعراب سيتشمي منها منها من سيكتشي حرف جر مبني على السكون والهاء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر في محل جر مجرور بمن سيكتشي والجار والمجرور متعلق متعلق بمحذوف تقديره كائن كو يوا وهو خبر له saboda haka shi ka'inu din nan shi an mubtada in kuma ka ga dama kana iya cewa shine labari na shi'an Mm, duk ya halatta amma dai zai iya yiwa kuma a kawo labari ne nan gaba to sai me ka ƙaulika Aha, to shi an yi la'irabi ne kamar yadda ya gabata ka halfu jarrin mabniyin ala sukun qawli ismun majrurun bika wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih li annahu mufradun wa huwa mudafun wal kafu yawwa damirun barizun muttasilun mabni ala al-fath fi mahalli mudafun ilayhi sai ce me sir fi'lu amrin mabniyin ala sukun wa fa'iluhu ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أنت كو تو و واو العطف مبني على الفتح إن حرف شرط كو يو حرف شرط مبني على السكون حضرت كو حضر سيكتي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل على حرف جر مبني على السكون أمار اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد فاسأله ف رابطة لجواب الشرط saboda an karanta ko karatun da ya gabata ya an samu jawabu shart ya zama ɗalabi to wajibi ne a gwama ya shirya fa'un to shi yasa aka ce fas'alu to sai ka ce rabitatun li jawabi shardi mabniyun alal fatihi ko is'al sai ka ce fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wal ha'u damirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi maf'ulun bihi kudajen tsoro ko yawa sai ka ce wal jumlatu min fa'ilin wa ma ba'adahu mhm fi mahalli jazmin jawabu shartin wa jaza'u jawabu shartin wa jaza'u to ga lokaci sai mu bari har mu hito